لله رب العالمين والصلوات والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الحاتم وعلى آله وصحبه وتابعين المنهج إلى يوم الدين الحمد لله نعم قال Buhari ko sayar Buhari ina ne ake tashi?
Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Babu madaki wa Sa'ad ibn Mu'az radiyallahu anhu.
Babin darajojin Sa'ad ibn Mu'az ɗaya daga cikin gaggan jagorori na mutanen Madina. Allah ya ƙara yadda a gare shi.
حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول Naji Bara'u yana cewa Allah ya ƙara yadda a gare shi yana cewa بوجا للنبي صلى الله عليه وسلم حلة حرير an baiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tufafi na alhariri.
فجعل أصحابه يمسونها sai sahabbai suka haɗu suna tattaɓa ta sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka haɗu suna tattaɓa wannan tufafin da aka ba da kyautarsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam عجبون من لينها suna mamaki irin taushin da tufafin yake فقال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da su أتعجبون من لين هذه المناديل kuna mamaki daga taushin wa'annan wannan wannan tufafi lamana ji sa'id ibn mu'azin خير منها wallahi mayani hankici da za a ba sa'ad ibn ma'azin a aljanna ya fi wannan taushi
أو علينا ko ya fi ta laushi
رواه قتادة والزهري سمع أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم Mm, sun ruwaito hadisin
حدثني محمد بن المثنى حدثنا فضل بن مساور حسن أبي أوانة sirikin abi awana أمم، عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa اهتز العرش لموت سعد بن معاذ al'ashi ta raurawa saboda mutuwar sa'ad ibn mu'azin wanda yake ya mutu ne a shekara ta hudu wato bayan yakin ganuwa da 'yan kwanuka kaɗan dama daga raunin da aka yi masa a sa- a wannan yaƙi allah ya kaddara ya zamo shi ne ajalinsa shi ne wato sai da yusuf na bane ke cewa min humu sayyidu lahu tazwaj arshullahi shauqan wa min humu rujaba'u نعم wani malami yake cewa ba tazza arsullahi min ajli mayyitin ko min ajli halikin samina bihi illa li sa'adin abi amri مم. وعن الأعمش حدثنا أبو صالح عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله kamar hadisin da ya gabata وقال رجل لجابر wani mutum yace da jabiru إن البراء يقول ai barra'u yana cewa اهتز السرير da aka dau sa'adu za a kai shi inda za a binne shi sai makarar ta ringa rawa
فقال yace sai yace إنه كان بين هذين الحيين دغائن da can kafin zuwan manzan Allah Madina akwai gaba akwai kullace-kullace tsakanin kabilun nan guda biyu na mutan Madina da Ausu da Hazraju مم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول daji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa اهتز عرش الرحمن ai al'arshin ubangiji ya raurawa saboda mutuwar Sa'ad ibn Mu'adh ba wai gadan da aka dauke shi ba shi mai fada irin abin da yake a baya shine bai sake shi gaba daya ba dan shi ba daga banu ausu yake ba daga banu hazraji ne shine da aka ce ai al'arshi ta raurawa ya ce ba al'arshin Allah ba sai dai bakararsa bakararsa ce ta raurawa ne sai ake fassara cewa ai ga dalilin da ya jawo Ah, wani idan abu ya shiga zuciyarsa da wuya ya rabu da shi مم.
Eh, akwai wanda duk yadda abu ya shiga zuciyarsu idan gaskiya ta bayyana dandanan abin ya fita daga zuciyarsu sai su tsaya su bi gaskiya amma wani su idan abu ya shiga zuciyarsu to da irin yadda gaskiya za ta bayyana a ce abin ya saka musu zuciya yana da matuƙar wuya to
حدثنا محمد بن الأرثى حدثنا شعبة عن سعد عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن صالح بن هنيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه in ya taɓa daga abin sa'id al-hudri Allah ya ƙara yadda a gare shi أن أناسا شو هو نزلوا على سلطاني؟
أبو صالح بن معاذ sun sauka bisa hukuncin sa'ad ibn mu'azin sannan an masa miki wato mutanen da suka sauka akan hukuncin nasa su ne banu ƙuraiza
فارسل إليه manzo Allah ya aika wajen su sannan yana cikin jiya فجاء على حمار ya zo akan jaki فلما بلغ قريبا من yayin da ya الوادي zo kusa da masallaci wato gurin da manzo Allah ya tanada dan ya ringa sallah قال النبي صلى الله sai عليه Annabi sallallahu alaihi وسلم wasallam ya ce قوموا إلى خيركم أو سيدكم ku tashi dan ku tari mafificin ku ko ku tashi dan ku tari shugaban ku daga nan aka san cewa ashe ba laifi tashi dan mutum wanda ya zo illa iyaka malamai suka ce kada ya zama shi din wanda zai fi shi ne in ba a tashi domin zuwan nasu ba amma in ya zama haka sai ya zama da shi da masu tashin domin nasa duk sun yi laifi مم. وقال يا- يا سعد manzo Allah ya ce ya sado إن هؤلاء نزلوا على hakika ربك.
wa'annan sun yadda da hukuncin da za ka yi a kansu sun saukan kusa hukuncinka قال sai sa'adu ya ce فإني أحكم فيهم ni zan yi hukunci a cikinsu a kashe duk wanda ya isa yaƙi a cikinsu duk namijin da ya balaga a kashe shi وتصفى ذراريهم a a kama 'ya'yansu da matansu a bautar da su قال manzo Allah alaihi salatu wassalam ya ce حكمت بحكم الله kayi hukunci da hukuncin Allah أو بحكم الملك ko da hukuncin ubangiji wanda shine sarki
باب من قبض أسيد بن حسين babin daraja usaid ibn hurairin وعباد بن بشر da abbad ibn bishr رضي الله عنهما Allah ya ƙara yadda a gare su حدثنا علي بن مسلم حدثنا حبان حدثنا همام أمرنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رجلين خرجا من عند النبي صلى الله عليه wasu mutum biyu وسلم sun fito daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallama في ليلة a مظلمة wata dare mai duhu وإذا نور بين أيديهما ba sai ga haske ba a gabansu yana haskaka musu حتى تفرقا har sai da suka zo inda za su rabu وتفرق النور معهما sai hasken ya zamo gida biyu wannan bangaren ya bi wannan wannan ya bi wannan وقال مأمر مأمر يتي.
عن أنس أنه سيد بن حسين ورجلا من الأنصار usaid ibn hurairah da wani mutum daga mutanen madina sun je sun yi hira wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har sai da ya zamo dare ya fara ga daren mai tsananin duhu ne sannan suka fito ba sai kowanne a cikin su ba ya sami wa- a, wata 'yar sanda sai ya zamo sandan tana haskaka musu hanya مم. وقال حماد أخبرنا ثابت عن أنس كان أسيد بن حسين وعبار بن بشر إن آه.
النبي صلى الله عليه usaid ibn وسلم hurairah da abbad ibn bishr suna wajen annabi sallallahu alaihi wasallama مم.
a wata dare mai duhu نعم Mhm, waɗanda suka fito sai ya zamo sanda ɗaya daga cikin su ta ringa haskaka musu suka ringa tafiya a hasken da suka zo za su rabu a tsaki- a kan hanya sai shi ma ɗayan sandarsa ta kama yin haske الله Mhm.
باب مناقب معاذ معاذ معاذ بن جبل رضي الله عنه babin darajojin manaƙiya sa'adin ma'azum da jabalin allah ya ƙara yadda gare shi حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عمرو عن ابراهيم عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول abdullahi na amurim lal'adu ya ce na ji manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa يستقرئ يستقرئ القرآن من أربعة ku nemi jin ƙur'ani ku nemi karatun ƙur'ani daga mutum hudu
ibn mas'udin na farko dai abdullahi bin mas'udin wa salim ibn abi da kuma salim bararren abi huzaifa wa ubayy da ubayy ibn ka'abin wa mu'adh bin jabal da mu'az ibn jabal man qabatu sa'al bin ubadah radiyallahu anhu darajojin sa'ad ibn ubada Allah ya kare da a gare shi wa qalat aishatu aisha ta ce wa kana qabla zalika rajulan salihan kafin yi wannan magana mutum ne na kirki
حدثنا إسحاق حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال na ji ana saurin malik Allah ya kare da gare shi ya ce abu usaid ya ce قال رسول الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce خير دور الأنصار بن Ke- النجار fayayyen gidajen mutan madina su ne ban- gidajen banin najari ثم بنو عبد الأشحلي sannan banu abdul ashar
ثم بنو الحارث بن sannan banu الحارث.
haris ibn al-hazraj ثم بنو صائدة sannan banu sa'ida وفي كل دور الأنصار خير kowanne da a gidajen madina akwai alheri a ciki قال سعد بن عبادة sa'adun mubada ya ce وكان ذا إدم في fil الإسلام isra'il ya yi gudunmowa kwarai a musulunci على رسول الله صلى الله ina عليه ganin وسلم manzala sallallahu alaihi علينا.
wasallam ya fifita wasu a kanmu fakila lahu Aka ce da shi- lakum ala nasin kathirin to ai kuma akwai waɗanda suke ya fifita ku a kansu
babu manaqib ubay bin kabin babu darajojin ubay ibn kabe in Allah ya ƙara yadda a gare shi حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن مسعود قال Mm.
ذكر عبد الله بن مسعود an tambata Abdullahi ibn ah, Abdullahi ibn Mas'ud gurin Abdullahi ibn Amr ibn al-As فقال ذاك رجل لا sai Abdullahi ibn Amr ibn al-As ya ce ai Abdullahi ibn Mas'ud mutum ne da bani gushewa ina son sa سمعت النبي na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa خذ القرآن من ku karbi أربعة Qur'ani daga mutum mutum hudu من عبد الله بن daga Abdullahi ibn Mas'ud فبدأ به ya fara fadarsa وسالم مولاه da kuma بن Salim زيد mabarara Abu Muhuzaifa ومعاذ بن جبل da kuma Mu'adh ibn Jabal وأبي بن كعب da Ubay ibn Ka'ab حدثني معمر بن بشار حدثنا غندر قال سمعت شعبة سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال an yace قال النبي صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ubayyu إن الله أمرني أن أقرأك أن أقرأ عليك لم يكن الذين ubangiji ya كفروا.
umarce ni in karanta a wajen ka in karanta lam yakun allazi da kafaru min alil kitabi wal mushrikina mun fakina ta ta ta humul bayyina
قال ubayyu yace وسمعني.
yanzu Allah ya kira sunana ya faɗa ma قال نعم Maza- manzo Allah ce kwarai kai ya kira sunanka ya faɗa min قال فبكى a anas ya ce sai ubayyu ibn Ka- kabin ya fashe da kuka مم. باب مناكب زيد بن ثابت babin darajojin da yin sabit حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه Mm.
جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة Anas ibn Malik Allah ya kare da gare shi yace mutum hudu ne suka tara Qur'ani tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam كلهم wannan من bai الأنصار.
kore a ce wasu sun tara ba نعم.
dukkan wannan mutum hudun mutanen Madina ne أبي akwai Ubay ibn Ka'b ومعاذ بن da جبل Mu'adh ibn Jabal وأبو زيد da Abu Zaid shine ausu وزيد بن ثابت sai Zaid ibn Sabit قلت لأنس yace da a- من Anas أبو زيد waye Abu Zaid قال yace عن أمتي ɗaya ne da cikin ammomina wanda an ce sunansa ausu ko ko sunansa sabitu ibn zaid مم.
to باب مناكب أبي طلحة رضي الله عنه babin darajojin abu dalha shine zaid ibn salim ibn al-aswad ibn haram
حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال mm yace لما كان يوم أود ya- yayin da ranar yakin uhudu ya zo yayin da ranar yakin uhudu ta zo انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم mutane suka rushe suka daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama annabi sai shi sai yan kaɗan su suka tsaya a wajen وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله abu عليه dalha وسلم shi ba inda ya je yana gaban annabi sallallahu alaihi wasallam مم. مجوب مج- نعم مجوب به عليه yana mai kariya da jikinsa ga annabi sallallahu alaihi wasallam بجحفة له da wani makari nasa wani eh, wato makari nasa وكان أبو طلحة رجلا راميا ba shi abu dalha mutum ne gwanin harbi شديد الكد mai tsananin tsa wato iya harbi يكسر يومئذ قوسين أو ثلاثة a hannunsa sai da baka biyu suka kare a ranar yakin udu ko baka uku yana ta harbi da su ya ta harbi da baka har baka ta ta- ta kare ya ɗau wata ya ci gaba da harbi da ita har ita ba ta kare duk ƙoƙarin ya ga ya kare annabi sallallahu alaihi wasallam وكان الرجل يمر Ah, mutum yakan zo ya wuce yana ɗauke da gidan kibiya ويقول انشرها لأبي طلحة yanzu Allah ya ce aje buɗe kibiyar taka buɗe gidan kibiyar taka ga buɗar hata فأشرب النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsage yana tsinkayen mutanen فيقول أبو طلحة يا نبي abu da الله lata ya kai ya إنك nabi Allah أمي.
na fansaka da ubana da لا uwata تشرب ka daina dagawa ka dube su نعم يصيبك سهام من سهام قوم- tayo قوم.
wata kibiya daga kibiyoyin da mutanen nan ke harbowa ta same ka نهري دون نهرك gwamma a ce an taɓa kirjina da a ce an taɓa kirjinka
ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر hakika na ga ishayar abubakar da anas da ummu sulaimi وإنهما لمشمرتان alhali sun yi tsamara أرى خدم سوق- سوقهما ina ganin ge kasan makenge masu su صمت عن kihima الكربة su kihima Ah, suna ɗauko salka suna ɗauko salka da ruwa على متونهما a bayansu tubriganihi fi afwahil qaumi suna zubawa a bakunan mutane musulmi wanda aka yi wa rauni summa tarji'ani sannan su koma su tamla'aniha sake ciko salkunan summa taji'ani sannan su zo wa tubriganiha su zuba a bakunan wannan qaumi a bakunan wannan musulmi da aka yi wa raunuka wa laqad waqa'a sayhum min hakika takobi ya faɗi daga hannun abu dalhata ma marratayn ko sau biyu ko sau uku wato babu musulmi ya dade a tasar waya cewa saboda gengedi Hmm, eh, saboda gengedi da Allah ya kawo hmm.
sun ma'azala alaikum min ba'dil gammi amanatan nu'asa to babu madaki ba abdullahi bin salami babun da na jojin abdullahi bin salamin Allah ya ƙara yadda a gare shi حدثنا عبد الله بن يوسف قال سمعت مالكا يحدث عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابي قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لاحد ban taɓa jin manzo Allah yana faɗa ga wani ba يمشي على الارض da yake tafiya a duniyar nan a- a doron ƙasar nan انه من اهل الجنه yana ce masa shi dan aljanna ne الا لعبد الله بن sai سلام ko abdullahi bin salami abdullahi bin salami manzo Allah ya bada shaida cewa shi dan aljanna ne مم. قال yace وفي نزل هذه a الايه game da shi ne wannan ayar ta sauka وشهد شاهد wa من shaida shahidu min bani isra'ila ala mislihi fa amana wastakbartu shi abdullahi bin salami yana cikin zuriyar a- annabi yusuf jikar annabi yusuf ne مم. قال لا ادري yace ban sani ba قال مالك الآية أو في الحديث ya wato imam malik yace a game da saukar ayar nan ko ko game da isnadin wannan hadisin
حدثني عبد الله بن محمد حدثنا أزهر بن سمان عن عن ابن عون عن محمد بن قيس بن عباد قال كنت جالسا في مسجد المدينة ina zaune a masallacin madina فدخل رجل sai wani mutum ya shigo على وجهه أصل الخشوع akwai alamar tsoron Allah a fuskarsa فقالوا هذا رجل من أهل الجنة suka ce wannan mutum ne daga 'yan aljanna فصلى ركعتين ya salla raka a biyu تجوز فيهما da bai daɗe bai tsawaita su ba ya shiga jeru ثم خرج sannan ya fito وتبيته ya fito daga masallaci sai na biyo shi فقلت ya ce da shi إنك حين دخلت المسجد kai lokacin da ka shigo masallacin nan قالوا هذا رجل من أهل sai الجنة mutanen da suke wajen suka ringa cewa ga ɗan aljanna ya shigo wannan mutum ne daga 'yan aljanna قال sai abdullahi salamin ya ce والله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم ai wallahi bai dace mutum ya faɗa abin da bai sani ba ya nemi su inkarin wannan maganar da suka yi سأحدثك لما ذاك amma ba za in faɗa ma dalilin da suke faɗar wannan magana رأيت رؤيا على أحد na yi النبي mafarki صلى الله عليه zamanin annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam na nan فقصصتها na عليه je na bayyana masa mafarkin da ne ورأيت كأني في روضة na mafarkin kamar ina cikin wani dausayi نعم ذكر من ساعتها abdullahi salamin ya faɗi yalwar wannan dausayin da وقدرتها koranta وسطها عمود من حديد tsakiyarta akwai al'amudi na bakin karfe أسفله في الأرض ƙasansa yana ƙas وأعلاه في السماء samansa na sama يعلاه akwai عروته wata igiya a can sama فقيل لي aka ce da ni ارقه hau hawan قلت لا أستطيع na ce kai ai wannan igiya ne ba zan iya kama ta in hau ba fatani min safin sai wani ah, wato me- ah, mai hidima ya zo min min safu mai hidima na harfa siyabi min ya ɗaga min tufafi na daga baya farakitu ba sai na kama ba na hau hatta kuntu fi ala har sai da na kai saman wannan igiyar fa fasu bil urwati na kama igiyar fakila li aka ce da ni tamsik ka rike ta da kyau fastai qaltu sai na farka wa inna la fi yadi alhali igiyar tana hannuna fa qasastu ala nabi sai na zo na faɗa maza Allah sallallahu alaihi wasallam ala sai ya ce tilka rawdatu al islam wannan dausayin da ka gani musulunci ne wa zalika al amud al'amudin shi ne al'amudin musulunci wa tilka rawdatu al wusta wannan ita ce igiya amintacciya wa anta ala al islam kana nan akan musulunci haka koma ga Allah wa zaka rajul abdullah bin salam wannan mutum mai wannan mafarkin na wanda annabi ya fassara shi ne Abdullah bin Salam wa qala li khalifatu in halifatu ya faɗa min حدثنا معاذ حدثنا ابن عون عن محمد حدثنا قيس بن عباد عن ابن سلام قال Mm, yace- ثم كان من صفن mm, da yace inda yace min safin yace wasifun duk dai ma'anar daya mai نعم hidima نعم حدثنا سليمان بن عرب حدثنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبي قال أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال na je madina sai na gaba da ablamin salamin sai ablamin salamin ya ce da ni ألا تجيء فأؤم أكا ba ka zo ba fa'ud'i maka in ya so in ci da kai in ba ka gari ka ce وتمرا da dabino وتدخل في بيت ka shiga ɗaki ka shiga gida ثم قال sannan ya ce إنك بأرض الربا بها فاشن kai kana da ƙasa wadda take ana yin riba ta yaɗa a ƙasar daga ƙasar iraq ne iraq kuma suna ciniki da riba
إذا كان لك على رجل حق idan kana bin wani mutum wani abu kana da haƙƙi akan wani mutum قاد إليك حمل تين ya kawo ma a wato kaya guda na ƙaiƙayi أو حمل شعير ko kaya guda na sha'ir أو حمل قتين ko kuma kaya guda na abincin dabbobi فلا تأخذ kakka karba فإنه ربا domin wannan riba ce ya baka ne dan kana bin sa bashi
ولم يذكر النظر وأبو داود ووهب عن شعبة البيت in cewa ka shiga ɗaki
باب تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة babin auren manzo sallallahu alaihi wasallam sai da hadija وفضلها da رضي الله falalarta تعالى Allah عنها.
ƙara yadda a gare ta حدثني محمد اخبرنا عبدة بن عن هشام بن عروة عن ابيه قال سمعت عبد الله بن جعفر قال سمعت عليا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa حدثني صدقة أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه قال سمعت عبد الله بن جعفر عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم sai na قال Ali Allah ƙara yadda a gare shi yace نعم عن النبي صلى الله عليه sai da Ali وسلم ya karbo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam قال manzo Allah ya ce خير نسائها مريم Maryam ita ce mafificiyar matanta مم.
matan da suke zamanin sayyida Maryam gaba ɗaya ta fi su وخير نسائها خديجة sayyida Hadija ita ce mafificiyar matanta matan da suke zamanin sayyida Hadija gaba ɗayan su sayyida Hadija ta fi su مم. حدثنا سيد بن عفير حدثنا الليث قال كتب إلي هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت tace ما جرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ba wata mace ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba wata mata ta annabi sallallahu alaihi wasallam da ta sa ne kishi nake kishi a kanta irin yadda nake kishin Hadija هلك قبل أن يتزوجني gashi tarin ta mutu tun makan annabi ya aure ni لما كنت أسمعه amma kuma أسمعه sai zama بالقرآن.
na fi kishin da ita fiye da duk sauran matan annabi me yasa saboda ina yawan yana jin manzon Allah yana ambatanta وأمره الله أن يبشرها ببيت من كسب Ba- ubangiji ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wasayyida Hadija albishir da wani gida a aljanna min kasabi Mm.
na lu'ulu'i wanda yake tsakiyarsa ba komai مم. وإن كان لا يذبح الشاة lamarin da sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yanka akuya فيودي في خلائلها منها ما يسعهن ya ringa ba kawayen Hadija daga wannan akuyar da ya yanka abinda zai yaurace su.
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عمير بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت Sai da Aisha Allah ya kare da a gare ta ta ce, ما جبت على امرأة ما ba جبت wata على mace da nake خديجة kishi a kanta irin yadda nake kishi a kan Hadija.
من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها Saboda yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yawan ambatanta, قالت ta ce, وتزوجني بعدها بثلاث سنين bayan ko sai da ta mutu ma da shekara uku sannan annabi ya aure ni.
وأمره رب عز وجل أو جبريل عليه السلام أن يبشرها ببيت في الجنة mala'ika jibrilu ya faɗa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ko Allah subhanahu wata'ala ya umarci manzo e wa sayyida hadija albishir da wani gida a aljanna من أسبين wanda yake na karan lu'ulu'i ne lu'ulu'in da yake tsakiyarsa ba komai حدثني عمر بن عبد- بن محمد بن حسن حدثنا ابي حدثنا ابو عن هشام عن ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت ta ce ما جرت على عاد من نساء النبي صلى ba wata الله mace عليه daga mata annabi sallallahu alaihi وسلم wasallam ولا خديجة da nake kishinta irin kishin da nake da hadija وما رايتها gashi ban ganta ba ولكن كان النبي صلى الله sai عليه dai وسلم annabi sallallahu alaihi wasallama yana yawaita ambatanta يذكرها. وربما ذبح شاة da yawa yakan yanka akuya ثم يقطعها أعضاء sannan ya yankinka ta gida-gida ثم يبعثها في صدائق خديجة sannan ya ringa aikawa da wannan naman akuyan a cikin ƙawayen hadija ربما قلت له da yawa nakan ce da shi أنه لم يكن في الدنيا إلا خديجة wai me ka damu da ita hadija ne duniyar nan ba mata ne sai hadija duk matan duniya a ce hadija kawai hadija hadija ويقول إنها كانت وكانت sai manzo Allah ya ce ai abin da yasa ta yi min kaza ta yi min kaza ta yi kaza ta yi kaza وكان لي منها ولد kuma ita na haihu ina da 'ya'ya daga gare ta
حدثنا مسدد وحدثنا يحيى عن اسماعيل قال قلت لعبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما Mm.
بشر النبي صلى الله عليه وسلم خديجه manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yawa sayyida Hadija albishir قال نعم yace kwarai ببيت من yayi كسر mata albishir da wani gida wanda za a yi da wato sanda na lu'ulu'i لا فخر فيه ولا نسب wadda ba murya a ciki ba wahala
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا معمر بن فضيل عن أمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال abu huraira allah ƙara dagare shi ya ce أتى جبريل النبي صلى الله malaka عليه jibril ya zo وسلم da annabi sallallahu alaihi wasallama قال يا رسول الله ya ce ya قال يا rasulallahi خديجة ga hadija أتت معها إناء ta zo tana ɗauke da ƙwarya فيه إدام إدام da akwai miya a cikin ƙwaryar أو دعام ko akwai abinci أو شراب ko abin sha فإذا هي أتركا idan ta zo ma فقرأ عليها ta السلام ce Allah yana gaishe ta ta ce Allah yana gaishe ta ومني ni ma in ji mala'ika jibrilu ka ce ina gaishe ta وبشرها ببيت kai في الجنة mata albishir da cewa za a bata wani gida a aljanna من na قصب kara na na wato lu'ulu'i لا فخر فيه ولا ba murya a نسب cikinsa ba ƙare-ƙare a cikinsa ba wata wahala وقال إسماعيل بن خليل أخبرنا علي بن مسير مم.
عن شام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت ta ce استاذنا حالة بنت خويلد halatu yan uwa ne da ta nemi izini أخوت خديجة yan uwa hadija على رسول الله ta صلى الله nemi عليه izinin cewa وسلم tana son ta ga manzo sallallahu alaihi wasallama فعرف استئذان خديجة sai ya san irin muryar hadija فارتاع لذلك wannan ya sa hankalin sabi ya tashi فقال ya ce اللهم حالة ubangiji ga halatu ta zo قالت ta ce فجرت sai kishi ya kama ni وقلت ya ce ما تذكر من عجوز من عجائز قريش wai me zai sa ka ringa faɗar wata tsohuwa daga tsofaffin ƙurayshawa أوراء الشركين wanda duk bakinta makamukamta sun yi ja هلكت في الدار da ta daɗe ma da mutuwa قد أبدلك الله خيرا منها gashi Allah ya musanya ma wadda ta fita
باب ذكر جرير بن عبد الله البجلي to kuwa tashi nan ba mu kire jarir bin Abdullahi ba a wata ruwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mata ai Allah bai musanya min wadda ta fita ba Eh, Allah bai musanya min wadda ta fita ba to
والسلام